والله خبير بما تعملون
na'am a darasin mu na jiya idan ban manta ba mun fara magana dangane da hadisin jabir na abdullahi Allah ya da shi hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama hadisin da imam bukhari da muslim sun fitar da shi manzo Allah ke cewa ubitu khamsan an bana abubuwa guda biyar lam yuqadunna ahadun min al-anbiya'i qabli ba a bawa wani ɗaya daga cikin annabawa kafin ni irin wannan abubuwan ba abu na farko shi ne ce nusirtu biyar ru'ubi an taimake ni da tsoro masira ta shaharin tafiya ta wata ɗaya wanda abin da ya ja mu da fadi a maganar mu na jiya cewa yana daga cikin hikima ta masu yaƙi jefa tsoro a cikin zukatan abokan gaba kafin maraka ta fara a magana ce nusirtu biyar ru'ubi masira ta shaharin al'ummar da manzo Allah zai yaka da tsakanin shi da su zai kai tafiya ta wata daya Allah zai jefa tsoro a cikin zukatansu daga lokacin da abokin gabar ka tsoro ya kama shi to ka samu lagu a kan shi za ka iya karya shi abu na farko kenan sai abu na biyu manzo Allah ce wa ju'ila liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mu kasa ta zama masallaci kuma ta zama wurin da mutum zai yi sarki manzala ke cewa duk inda sallah ta samu mutum a cikin kusa yi sallah wanda al'umman da ta wuce a baya ba su da wannan fasiya ko miza mutum ba zai yi sallah ba dole sai ya je wurin da aka gina da sunan masallaci abu na uku ya ce wa uhillat liya da an halatta mun ganima annabawan da suka wuce kafin manzo sallallahu alaihi wa sallama ba a halatta musu ganima ba amma manzo Allah an halatta masa ganima a cikin ganima akan samu nafan shi ne kari to sai manzo Allah ke faɗa cewa wa uqitu shafa'a sannan an bani ceto ana abin da yake nufi shine ash-shafa'atul kubra ceto wanda yake babba ranar alkiyama mutane za su shiga cikin wani hali mawuyaci wanda bukatar su a yi hisabi kowa ya wuta amma za su tinkari annabawa annabi Musa, annabi Isa, annabi Nuhu alaihi salam da niyyar neman ceton su amma kowane annabi zai faɗa cewa bai da damar ceton saboda ranar ba ta shi da shi. Karshe dai akhirul marar masu neman ceton za su dawo wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama su nuna bukatar su na a cece ku manzo Allah zai ce ni ke da ceton kuma ceton daman nawa ne a nan ne manzo Allah zai yi sujudi gaban al'arshin Allah madaukakin sarki Allah zai bar shi gwargwadon yanda ya bar shi sannan ya ce masa ya Muhammad daga kanka faɗi bukatar ka an sa maka ka tambayi abin da kake so a baka to shi ne farkon abin da manzo Allah zai fara faɗa cewa ummati ya rabbi ummati ya rabbi al'ummata al'ummata ya Allah to a lokacin za a ba manzo Allah damar ya ce ku to shi ne har ɗaya daga cikin magabata Allah ya masa rahama yake cewa idan mutum ya dubi wannan hadisin faɗan manzo Allah da yake ta ummati ya rabbi tare da cewa akwai sahabbai nashi wanda akwai sahabbai nashi wanda ya rayu a cikin su akwai matan shi akwai surukan shi akwai yayin shi amma ba wanda manzo Allah ya kama sunan shi a cikin sahabbai ko kuma iyalin shi dan da aka tambaye shi farkon abin da ya fara fada ummati ya rabbi bai fada cewa abubakar ya rabbi ko aisha ba tare da cewa an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama a duniya wa ka fi so ya ce aisha a cikin mazafa ya ce babanta amma anan bai ce abubakar ba bai ce umar ba bai ce usman ba bai ce aliyu ba bai ce fatima ba duk da sanda manzo Allah ke yi wa fatima yana faɗa cewa Fatima tsoka ce daga cikin jikina duk wanda ya cutar da Fatima ni ya cutar kasa annabi ya faɗa amma saboda tausayin shi ga muminai ga bayin Allah na gari ce ummati ya rabbi shi yasa Allah ya santa shi da cewa innaka bil mu'minina raufur rahim kana da ra'afa shine jin kan da uwa ke yi wa ɗanta sannan kai mai rahama ne ga al'umma baki daya ba a taɓa samun wata uwa da take son ɗanta ba irin sanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ke yi wa sahabbai to kaga ashe baka sanin mutumin da bai san ciwon kanshi ba wanda bai san cewa manzo Allah yana san shi ba mun fahimta da kyau bai san cewa manzo Allah na san shi ba kada mutum ya dauka cewa manzo Allah bai rayu tare da shi ba bai ma san da zaman shi ba ba haka bane duk wanda ya tafi akan matafiya ta manzo Allah manzo Allah ya damu da shi kuma damuwar shi tashi ce to sai manzo Allah ce wa huditu shafa'a anan ne za a ba manzo Allah ceto ceton da ya gagara annabi Ibrahim alaihi salam duk da cewa annabi Ibrahim shine khalilullah badadayi na Allah idan ka cire annabi sallallahu a wurin Allah ba wanda yake da daraja da kima da matsayi a wurin Allah kamar annabi Ibrahim amma ceton a wannan ranan ya gagare shi annabi Musa alaihi salam shine mutum na ukun daraja a wurin Allah idan ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka cire annabi Ibrahim ba wanda yake da matsayin da annabi Musa ke da shi a wurin Allah madaukakin sarki amma shi ma ceton a wannan ranar ya gagare shi haka za a je wajen annabi Isa alaihi salam shine mutum na hudun daraja a wurin Allah madaukakin sarki idan ka cire waɗannan manzannin guda uku annabi Muhammad annabi Ibrahim annabi Musa ba wanda ke da matsayi a wurin Allah kamar annabi Isa amma dukkanin su kowanne aka ji yakan faɗa cewa akwai wata mas'ala da yake jin tsoron Allah madaukakin sarki yayi mar hisabi akan ta dan haka ba zai iya ba amma manzo Allah zai faɗa cewa ana laha ana laha ana laha to shine zai yi ceton babba shi yasa cewa wuditu shafa'a manzo Allah ya faɗa cewa babu wani annabi daga cikin annabawa face akwai addu'a ta musamman wadda aka yi masa alƙawari garanti ne ka roƙa a baka yace kowane annabi ya roƙi Allah abin da yake so a bashi an bashi yace amma tawa addu'ar na ajiye ta sai gobe alkiyama ina son in yi amfani da ita in roƙa wa al'umma ta Allah madaukakin sarki mun fahimta da kyau to sai manzo Allah ce wa kana annabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wani annabi akan aiko shi zuwa ga mutanen shi ke bantattu amma wa bu'istu ila an-nasi amma ni kuma an turo ni zuwa ga mutane baki daya kaga shine Allah ke magana cewa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira manzo Allah risala shi risala ce alamiya shi sa Allah ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani in tuti'u alladhina kafaru idan kuka bi waɗanda suka yi kafirci yaruddukum ala aqabikum za su mayar da ku kan digadiganku ku taka sawunku na baya fatanqalibu khasirin karshe za ku juya cikin kalkasce tabewa gobe alkiyama balillahu maulakum ba haka bane Allah shine majibincin al'amarinku shine mai taimakonku wa huwa khairun nasirin Allah shine mafi alkhairin mai taimako duk wanda zai taimaka maka in dai ba taimakon Allah madaukakin sarki bane al'amarin ka dazu ne saboda Allah shine majingina mafi karfi wanda in an jingina ba a zamewa amma duk wanda zai shiga kafadarka idan Allah madaukakin sarki ya san da al'amarin ka lalle ka sani al'amarin wanda Allah ya wa haka ya kai matuƙa wajen tabewa Allah ce sanulqi fi qulubil ladina kafara ru'ba da sannu za mu jefa tsoro a cikin zukatan waɗanda sai kafirci bima ashraku billah saboda shirka da suka yi da Allah madaukakin sarki sun yi shirka ga Allah malam yunazzil bihi sultana ga abinda Allah bai saukar da hujja akan shi ba Allah ce wa ma'awahumun nar makomar su wuta wa bi'sa mafwa zalimin tir da makomar azzalimai ita ce wuta dan adam jikin shi ba zai iya jurewa azabar Allah madaukakin sarki ba mutum rauni yake da akwai amma baya gani zaka same shi kadari ne wayo gare shi bai da hankali mun fahimta abunda bai taka kara ya karya a duniya ba yake gala bai ta mutum ina ga azaba ta Allah madaukakin sarki kwalta sai ke daukar wuya take daukar zafin rana ya gagara kafar ka ya taka kwaltar babu takalmi wani sa'in simintin tsakar gidanka zai ɗauki zafin rana ya gagara taka shi ka yi tafiya balantana tsayuwa a kan shi babu takalmi wanda ya kasa jurewa haka ya za a iya jurewa azabar Allah madaukakin sarki da za a ɗauki garwashi guda ɗaya ko ganye daga cikin ganyayyaki na itacen gidan wuta itaciyar zakum a ɗauki ganyenta guda ɗaya a jefo shi bayan ƙasa duk abin da ke bayan ƙasa ya tashi aiki duk abin da ke bayan ƙasa ya tashi aiki to kuma sai ubangiji ya ce wannan itaciyar ita ce abincin mai laifi inna shajatar zakum ba'abul afim itaciyar zakum ita ce abincin mai laifi ita zai ci haka zai rayu ba rayuwa ba ce ta jin daɗi ba kuma mutuwa zai yi ba shi yasa wani lokaci ɗaya daga cikin likitoci na faransa masu bincike akan kwayoyin rashin lafiya da kuma gano magungunansu ya shiga ɗakin bincike ya yi bincike sai ya gano cewa akwai wani senso a jikin mutum wanda shi ke sanya shi'o mutum ya ji idan an taɓa shi zai ji idan sanyi ya taɓa shi zai ji in zafi ya taɓa shi zai ji wanda wannan sanso shi ke taimakawa idan ka ji kai aka sosa shi kenan sai ka jurin ya koma normal yadda yake amma sai gane wannan shu'urin idan ya lalace za ta kai ga haddin da an taba mutum bai ji ko da za ka dora mar wuta ba zai ji ba in ka dora mar sanyi ba ya ji kamar abin da ke faruwa ga wasu masu ciwon suga idan ya kai matuƙa mutum zai kai matakin da in ka taɓa fatan jiki ba ya ji mun fahimta akwai mutumin da mun gani a sudan an ce suga yake da akwai da sanyi ana jin wuta kafar shi sai da mutanen da ke wurin suka fara jin kauri ashe kafar shi ta taba garwashin wuta bai sani ba baya ji a jikin shi to sai aka zo wani taro wanda ya hada da likitoci irin na musulunci da sauran likitoci baki daya za a yi taron ariya sai ya tashi ya gabatar da wannan faifar ga abin da ya bincike ya gano kaza kaza kaza kaza duk sai da ya kare bayani wani likita musulmi ya ce mun san wannan tun shekara 1400 ɗoriya ya ce a ina ka sani ya ce alkur'ani ya gaya mana shi yana ganin ya zo da wani aikin da duniya za ta jinjina masa saboda bai taɓa ganin research da wani yayi mai bincike irin wannan wanda ya ba shi sakamako irin wannan ba ya ce bar a'a ma ma'aqul ya shiga lafi ya shiga wuri kaza tsawon shekara kaza ce ko ma shekara nawa kai mu alkur'ani ya gaya mana magana akan dan wuta Allah ke magana cewa kullama nadija juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab duk lokacin da fatar dan wuta ta nuna ta kone wannan sanso din ya kone Allah ce baddalnahum juludan ghayraha za a sake mar fata sabuwa da ke dauke da wannan sanso din yo inda abin da yake sanyawa ana jin ya kone ai azaban babu hikima dan ba zai ji a jikin shi ba Allah ce to amma baddalnahum juludan ghayraha sai mu yi musu wasu fatu wanda ba wannan ba li yazuqul azab dan su dandana azaba to kuma hikima ce Allah madaukakin sarki sanya da ya ga dama sai ya sanya wannan jin naka automatically ko da wannan sanso ko babu shi dole sai kaji amma akwai hikima ta Allah madaukakin sarki da ya kaddara idan ya lalace ba za ta ji ba mutumin yayi shuru kuma ya nemi bayani a wurin mutane aka ce masa haka ne yace a bashi alqur'ani aka bashi alqur'anin da aka tarjama da faransanci da turanci da ma kowane yare daidai da bayanin da aka yi masa haka ne aka ce in yaso ya tambayi malaman musulunci wanda ya aminta da su sai ya ji bayanin da wannan malamin ya yi masa taron a wannan wurin shine wata fasaha ce shekara 1400 da doriya Allah ya saukarwa annabi shi cikin nufin Allah ya zama wannan shine sila na musulunci shi ne silan musulunci to shi ne sai Allah ke cewa wa ma'awahumun nar makomar su wuta wa bi'sa makuwaz zalimi tar da makoma ta azzalimai Allah ce wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu Allah madaukakin sarki ya gaskata muku alƙawalin shi idh tafassunahum bi'izni a lokacin da kuke yakar su da izinin shi hatta idza fashiltum har zuwa lokacin da yakin ku ya kare tsoro ya kama ku wa tanaza'atun fil amri a lokacin da kuka rika jayayya a cikin al'amarin wa asaitum kuka saba min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so sai ya zama minkum man yuridu dunya a cikin ku akwai wanda duniya yake nufi wa minkum man yuridu al-akhirah a cikin ku akwai wanda lahira yake nufi ثم صرفكم عنهم daga baya sai ubangiji ya juya da ku daga barin shi liyabtaliyakum don ya jarrabe ku wa laqad afa ankum hakika Allah madaukakin sarki yayi muku afwa ya yafe muku a bisa laifi da kuka yi wallahu zu fadlin alal mu'minin Allah madaukakin sarki ma'abutun falala ne ga bayin shi wanda ce mu'minai abinda Allah madaukakin sarki ke nufi a wannan ayar lokacin da za a yi yaki kamar yadda an bato gabata manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya shirya rummat sune mahalba kusan mutum 50 karkashin kumanda daya ya nuna musu cewa kada ku bar nan wurin ko mun yi nasara ko an yi nasara akan mu manzo Allah ce da za ku ga tsuntsaye suna taushe mu kada wanda ya gusa daga inda yake saboda wata tafaci da kafirai za su yi amfani da ita manzo Allah ya sa aka tare wannan kafar yace ku yi ta ruwan kibau akan kafirai to farkon al'amari awwalun nahar sai da Allah ke cewa wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu hakika Allah ya gaskata muku alƙawalin zai taimaka muku farkon al'amarin duk da abinda mu'minai suka hadu da shi cewa yawan su bai wuce mutum dubu ba amma kafirai na da wajen mutum dubu uku bayan barawansu garin Madina ibn Ubay bin Salul ya janye jiki da wajen mutum 300 wannan ya sa tsoro ya ƙara kama sahabbai yanzu yawansu ya dawo mutum bai wuce ɗari bakwai da ɗoriya ba za su kusanci mutum dubu uku duk da hakan sai Allah ya alƙawalta musu cewa zai sa su yi nasara to Allah ya alƙawalta musu ya cika musu abin da ya alƙawalta a farkon rana idh tahussunahum a lokacin da kuke yaƙar su kafiran bi iznihi da iznin shi menene ya kawo sababi na fashal lokacin da yaki ya kare wa kafirai sahabban da ke ma'arka filin fama suna tattara ganima to anan ne sai wanda suke kan kan duni suke cewa ga abokan mu can suna tattara ganima mu je mu taya su shine kumandan yace musu a'a annabi ya faɗa cewa kada mu bar nan wurin ko mun yi nasara ko an yi nasara akan mu amma abinda Allah ya so ya faru shine zai faru ba su ji abin da ya gaya musu ba suka sauko da kan dutsen domin tattara ganima ɗaya daga cikin kwamandojin yakin shine Khalid ibn Walid sai yaga waccan dama ce ta samu bari su yi amfani da ita to shine sai Allah ke magana cewa hatta idza fashiltum har zuwa lokacin da tsoro ya kama ku wa tanazatun fil amri kuna jayayya cikin al'amari wasu na cewa a sabko a dauki ganima wasu na cewa a'a manzon Allah ya hana mu min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so shine nasara akan abokan gaba Allah ce babu ko shakka a cikin kuma yuridu duniya akwai wanda mar hadamar ganima yake so kuma ga ya ta samu wa minkum man yuridu al-akhirah a cikin ku akwai masu nufin lahira suna yi ne dan dauka addinin Allah madaukakin sarki daga baya Allah madaukakin sarki ya juyar da ku daga barin ku wanda har lokacin da suka shigo sai musu rumfa abin da ya faru ya faru waɗanda sai shahada sun kai mutum saba'in a wannan fagen fama sannan aka yada cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama an kashe shi wanda wannan abin ya ƙara sanya tsoro a cikin zukata na sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama shine har ɗaya daga cikin sahabbai wani mutumin madina yana kwance cikin jini wani muhajir ya wuce shi yake cewa ko kana da labari cewa ko an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ku hakan ya tabbata babu ko shakka manzo Allah ya isar da abin da ya kamata idan yanzu ya rage na ku fari addini ma'ana ko manzo Allah na da rai ko baya da rai haƙƙi ne rataye a wuyan ku sai kun yi fada saboda addinin musulunci wayannan sha'i'ar da aka yada sun yi tasiri kwarai da gaske to shine Allah ce min wasaitu min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wannan sai ya zama ibtila'i ne jarrabawa ne Allah ya jarrabe ku wa laqad afa ankum amma ya fi muku wani abu da ya kamata mu fahimta wannan sahabban annabi almuhajirun ne da al'ansar su ne jama'ar da suka fi soyuwa a wurin Allah idan ka cire annabinta in ka cire annabawa da manzanni ba wasu wanda Allah ya fi so kamar wannan sahabban manzon Allah su ne Allah ya ambata da wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar da su Allah yake amma ka duba sabawa manzon Allah da suka yi dubi abinda Allah ya jarrabe su da shi ga abin da ya jawo musu fashal a wurin yakin saba umarnin annabi da haka yan uwa saba wa Allah laifi ne mai girman gaske shi yasa da ubangiji ya kaddara cewa bawa ba zai iya rayuwa ba ba tare da ya saba wa Allah ba saban zai iya zuwa bisa ganganci zai iya zuwa bisa kuskure sai ubangiji ya tattalin gafara ga wanda ya sabo ya tuba sai Allah ya taimaka mun fahimta amma silan abin da ya sa al'umma ke shiga cin hali mawuyaci kowace al'umma shi ne saba wa Allah maɗaukacin sarki idan ka ɗauki iblis Allah ya la'ance shi ubangiji ya kore shi daga rahamar shi me yayi ya saba wa Allah maɗaukacin sarki ta hanyar umarni da aka ce ya ce ba zai yi ba Allah ya jarrabe shi idan ka dubi adam alaihi salam tare da mai ɗakin shi hawa Allah ya fito da su daga aljanna cewa ku fita me yasa saboda sun saba wa Allah madaukakin sarki sha aka yi musu kada su yi kuma suka yi zaka samu yi wa Allah madaukakin sarki da'a na kunshe cikin abubuwa guda biyu umarni da kuma hani abinda aka ce kai kai saboda wanda ya umarce ka kai ba zai kallafa maka abinda ba za ka iya ba idan ka dubi sallah dake akwai imkaniya ga kowa ya yi ta kafin a ce sallah ta sare gare ka dadewa ake yi ko da baka da lafiya har sai rashin lafiyarka ya kai matsayin da baka sanin wake zuwa je dawo amma duk yanda jiki yayi zafi jiki yayi tsanani sai kai sallah dole ne abinda shari'a ta shar'anta ma kai sallah a tsaye idan larura ta sa ba za ka iya tsaye ba kai a tsaye ka jingina idan a jinginan ba zai yi ba kai a zaune ba tare da ka jingina ga wani abu ba idan hakan ya gagara kai sallar a zaune kana mai jingina cikin wani abu idan hakan ya gagara kai sallah kana kwance a sashen ka na dama idan ba za ka iya ba kai sallar kana kwance a sashen ka na hagu idan ba za ka iya ba kai sallar kana reran ko da ko ta kaddara ima'i yanzu ka dauka ruku'i kake yi yanzu tsayuwa kai yanzu sujudi kake yi amma zancen a ce jikin yayi nauyi a bari sai jikin ya faffafa sannan a bashi dama yi sallah wannan abu ne wanda bai dace ba shi yasa mutumin da ake sanyawa ya jiyan marar lafiya zan mutum ne mai addini in har za a iya tada ka a yi maka tilas a baka farau farau ka sha ko da baka jin daɗi a matsa maka abinci a ce ka yi loma biyu ko uku ko da baka jin daɗi a ɗauki kwai a bare ma a sa ma a baki ka riƙa jin shi babu daɗi kamar kana cin dusa a matsa ma cewa sai ka ci da za a baka wani abu ka sha ka haras a fahimci cewa wani abu ya zauna a cikin ka to babu ko shakka sallama haka ya kamata a yi maka in har za a shiga kafaɗarka ana zagayawa da kai domin jikinka ya ƙarfi a shiga kafaɗarka a taimaka maka yi sallah mun fahimta da kyau to sai ya zama al'amarin sallah baya saraya gare ka ka duba fagen fama kace a lokacin da ake cikin yaƙi in har baya yiwa a raba al'ummar a yi sallar tsoro aka ce a yi yaƙin kuma a yi sallah a cikin yaƙin a lokacin da ka cisa wani gaba kana bin shi kana sallar wani ya cisa ka gaba kana sallar kana kai sara kana sallar ana kama sara kana karewa ana sallar a lokacin wannan ya halatta za ka yi zanta amma sallah kake yi babu abin da ya sanya aka ce a yi sallah a wannan halin sai saboda matsayi da girman da sallah take da shi mun fahimta da kyau da haka sai ya zama wajibi ga mutum ya ammala hisabin shi gwargwadon rayuwar shi da duniya abin da ya kamata Allah iya mana Allah ce idza tusaiduna ka tuna musu lokacin da suke kawa kan dutse suke masu juya baya wala talawuna ala ahadin a lokacin da ba kwa juyawa ga kowa war rasul yad'ukum fi ukhrakum a lokacin da manzo ke kiranku a bayanku yakin ya kare muku al'amura sun yi zafi manzo na kiran ku cewa ilayya ibadallah ilayya ibadallah lokacin da suke hawa kan dutse wa rasul yad'ukum a lokacin da manzo Allah ke kiran ku fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin sai ubangiji ya saka muku da damuwa bayan damuwa likai la tahzanu ala ma fatakum saboda kada ku samu damuwa ko bakin ciki ala ma fatakum bisa ga abin da ya wuce ku wala ma asabakum ko kuma abin da ya same ku na raunuka a wurin yaƙi wallahu kabirun bima ta'malun Allah madaukakin sarki masani ne dangane da abin da kuke aiwatarwa akwai hadisi da imam al-bayhaqi ya rawaita a cikin dalailin nubuwa hadisin umara bin ghaziya hadisin abi zubair daga jabir yake faɗa cewa in hazaman nas mutane sun tarwatse su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawma uhudin ranan yakin uhud sun tarwatse an rasulillah sallallahu alaihi wasallama sun bar annabi sallallahu alaihi wasallam wa baqiya ma'ahu ahada ashara rajula wanda suka yi saura tare da annabi mutum goma sha ɗaya daga cikin mutan mutan madina amma kowa saboda yakin yayi zafi kowa ya kama gaban shi a lokacin wannan akwai talha bin ubaidillah yana hawa kan dutse falaqiyahumul mushrikun فقال ala ahadun li haula talha yace ana ya rasulullah lokacin da manzo Allah ke cewa shin babu wani daya ga wayennan yace ni ne ya manzo Allah kale yace kama anta ya talha tsaya inda kake wani mutum daga cikin sahabban annabi mutumin Madina yace ana ya rasulullah manzo Allah yace faqatil anhum lokacin da suke kokarin hawa kan duwatsu sai ga mushrikai sun tunkare sun yi musu rumfa a lokacin da wanda ke tare da annabi bai wuce mutum goma sha ɗaya ba yanzu mushrikai sun gane wannan annabi ne bari su zo su yi musu zama ɗaya shi da sauran sahabban da suka rage to sai manzo Allah ke tambaya wane ne nan kusa da ni Dalha ya ce ni ne ya Rasulullah manzo Allah ce tsaya inda kake ya sake jin motsin wani daga cikin mutan Madina ya ce masa wane ne ya ce ana ya Rasulullah manzo Allah ya ce masa qatil anhu je ka yake su manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi da wanda suka yi saura tare da shi suka hau kan dutse wannan mutumin madinan da ya tufe ya tinkari abokan gaba aka kashe shi shahada karshe suka sake tinkarar annabi manzo Allah ya ce wane ne wannan ala rajulul lihaula wani mutum ne wanda zai tinkari wadancan Dalha ya sake faɗa cewa ni ne ya manzo Allah manzo Allah ya tashi giya mar abin da ya giya mar cewa tsaya inda kake wani mutum daga cikin mutan Madina ya sake yunkura ya ce ga nan ya Rasulullah manzo Allah ce je ka yake su ya tunkare su yana kokarin hana su tunkaro manzo Allah da sahabban shi manzo Allah ya ci gaba da hawa da sahabban shi wannan mutumin na biyu daga cikin mutan Madina shi ma aka kashe shi ba su gushe ba ana bin ɗaya bayan ɗaya Talha yana cewa ni ne ya Rasulullah manzo Allah ce tsaya inda kake wa zai yake su mutumin Madina ya tashi karshe sai da ya kai haddin da lami ya buka mahu illa falha ba wanda ya saura tare da annabi cikin mutum goma sha ɗaya sai talha su biyu kaɗai da haka faga shauhuma mushrikan suka sace afkowa manzon Allah da sahabban shi da shi da sahabin shi manzo Allah ce malli haula wa zai yi min maganin waɗannan talha ya ce ana ni ne ya rasulallah manzo Allah ce fakatil misla ma katala jami'u man kana qablahu fakatil je kai yaki fakatala yayyaki misla qitali jami'i man kana qablahu yayyaki irin yanda wanda suka wuce kafin shi suka yi yaki ne na tare abokan gaba ba za ku taba annabi ba mun fahimta amma duk da hakan sai kaddara ta hukunta a shiduninsu a kuma kashe su yace har sai da aka sassari yatsun tsalha wajen sara da ake kawowa yana karewa lokacin da ya ji zafi manzo Allah ce a lokacin da aka sare shi a yatsa haka aka samu duka sai ta hassa kuma ta ce wai to shine sai manzo Allah ya ce law qulta da ta faɗa cewa bismillahi wa zakarta sumallahi la rafa'at kal mala'ika wan nasu yanzuruna ilai hatta talija bika fi jawi sama da lokacin da aka sare ka ji hannun ka ce bismillah da mala'iku za su dauke ka akan idan mutane sai sun shiga sarin samaniya da kai to bayan hawan manzon Allah sannan sauran sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam su ma suka hau kan dutsen Uhud to shine abin da Allah ke magana cewa iz tusayduna wala taluna ala ahdin wa rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi gammin ya same ku damuwa bayan damuwa likai la tahzanu ala ma fatakum saboda kada ku samu damuwa ga abin da ya wuce muku na ganima da za ku samu a wurin abokan gabanku wanda kun ga ganimar ganin ido wala ma asabakum ko kuma kar ku samu damuwa ga abin da ya same ku na waɗanda sai shahada a cinku da kuma raunuka wallahu kabirun bima ta'malu na'am
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يبقون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لبرز لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استغلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يقول تعالى ممتنا على عباده Allah madaukakin sarki yana faɗa ambaton abin da ya nabaiwa ga bayin shi fima anzala alaihim min as-sakina dangane da abin da ya saukar gare su na nutsuwa wal amana da kuma amintuwa da kwanciyar hankali wa huwa an-nu'asu alladhi ghashiyahum shine bacci wanda ya same su wa hum mustal'imu silaha fi halin hammihim wa dhanbihim a lokacin da suna cin sulkuna suna cin kayan fada ashe mutum ya yi bacci ko gengedi a wurin yaki babu ko shakka Allah madaukakin sarki ya saukar musu da nutsuwa Allah ce thumma anzala alaykum min ba'd ghammi sannan bayan wancan damuwar na karewar yaki da raunuka da kisa da kuka samu tsakaninku bayan nan sai Allah ya saukar muku da amanatan amintuwa da kwanciyar hankali nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum gangadi ne wanda ya samu wasu mutane daga cikin ku zaka ga mutun na zaune wani haka ya sanya takobin shi a ƙasa sai kanshi ya langabe haka yana gangadi wani ma da garkuwa a hannun sai ne garkuwar ta fadi kaga wannan saboda Allah madaukakin sarki ya tausasa zukatansu wasu jama'a daga cikin ku Allah ya musu baiwa irin wannan wa qa'ifatun kad ahammatkum anfusuhum wasu daga cikin kuma rayukan su ne damuwar su shi yasa Allah ke ba labari a suratul anfal cewa iz yughashshikum nu'asa amanatan minhu ku tuna lokacin da bacci ke daukar ku mana wannan amintuwa ce da kwantar da hankali daga Allah madaukakin sarki wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an Allah madaukakin sarki ya saukar muku da ruwa daga sama liyu dahirakum bi saboda ya tsarkake ku da shi wa yudhiba ankum marjiza shaytani saboda ya tafiyar da datti da kazanta shedan wal yarbida ala qulubikum saboda Allah ya karfashi zukatanku wa yuthabbita bihi al-aqdam ya tabbatar da digadiganku a wannan gafuwa da suka samu bacci da ya dauke su wasu har sai da suka yi mafarki suka samu kawunan su a cikin janaba amma a filin yaki to da haka sai damuwar ya zama biyu ga sahara ce mai laushin gaske kafafu suna shigewa cikin ta amma sai Allah madaukakin sarki ya sauka musu da ruwa na sama wanda zukatan wasu a cikin su babu tsoron komai a ciki suna cikin kwanciyar hankali har sun yi barci sun yi mafarki to sai suka samu tsarkin jiki daga abin da ya same su na najasa da wannan ruwan yanzu kuma an samu tabbatuwar digadigai saboda ruwan ya dan farar da kasan ba ba ta da laushi kamar da to shine sai Allah ce wa qa'ifatun qad ahammatkum anfusuhum wasu jama'ar kuwa rayukansu ne suka shagaltar da su la yagshahumun nu'as baccin baya zo musu min al-qalaqi wal jaza'i wal khawf saboda razani da firgici da tsoron da suke ciki yazunnuna billahi ghayra al-haqqi zanna al-jahiliyya suna yi wa Allah madaukakin sarki zato wanda ba na gaskiya ba shine zato irin na jahiliyya zato irin na jahiliyya wato suna zaton cewa Allah madaukakin sarki ba zai tallafa musu ba ba zai cika alƙawarin da ya alƙawarta musu ba kamar abinda Allah madaukakin sarki ke faɗa cewa bal zanantum allan yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahadihim a'a kun yi zaton cewa manzo da mu'minai ba za su dawo zuwa ga iyalinsu ba abadan har abada idan sun fita sun fita kenan wa zuyina zalika fi qulubikum wannan shine abinda aka kawata a cikin zukatanku abinda shedan ya raya muku wa zanantum zanna sawi kuka yi zato mummunan zato wa kuntum qauman bura kun kasance mutane halakakku wa haka ba haula to haka nan waɗannan i'takadu sun kudure cewa annal mushrikin lamma zaharu tilka sa'a lokacin da suka yi nasara akan mu'mine a wannan lokacin annahal fasila wannan shine kidan tashi wato an yi an kare wa annal islam qad bada wa ahlu suna ganin yanzu shikenan musulunci ya halaka ya kare haka nan musulmi wannan shine abin da ya rika tarsuwa suna ganin bayan da za a yi karfin musulunci a ce ya dawo hadha sha'nu ahli ar-riyab wa shakki wannan shine al'amari na masu kokanto masu shakka idza hasala amrun min al-umur idan wani al'amari daga cikin al'amura ya tabbata al-fadhi'a masu ban firgici mai razanarwa tahassala lahum hadhihi az-zulul shani'a zato irin wannan maimuni shine abin da ke tabbatuwa a cikin zukatan su mun fahimta za su ga cewa idan al'umma suka fadi kai ka ce ba wani yunkuri da tashi bayan faduwa da haka suna ganin wannan yakin da mushrikai suka yi nasara akai to shikenan karshen musulunci ya zo shine Allah ke cewa yazunnuna billahi ghayril haqqi suna yi wa Allah madaukakin sarki zato wanda ba na gaskiya ba zannal jahiliya wannan zato ne irin na jahiliya amma in ba haka ba mumini lagon shi baya karewa ya riga ya san al'amari tilkal ayyamul dawluha bainan nas kwanaki ne da Allah ke zagaya ku tsakanin mutane lalle ne wata ranka yi nasara wata rana ayi nasara akan ka wannan shine sunnar rayuwa thumma akhbara ta'ala anhum sannan sai Allah madaukakin sarki ya bayar da labari dangane da su annahum yaquluna fi tilka hal a wannan hali da yanayi da ake ciki suna faɗa cewa hallana bil amri min shay shin anya muna da hannu a cikin al'amarin kuwa Allah ce musu qul ka gaya musu innal amra kulluhu lillah al'amari dukkan shi na ga Allah madaukakin sarki yakuna fi anfusihim ma la yubduna lak a cikin zukatansu suna koye maka abin da ba za su bayyana maka ba to sai dai koye abu a cikin rai wannan bunnu bunnu taki bunnuwa ne abin da bahaushe ke faɗa saboda idan mutum ya koyo mutum dan uwan shi abin da ke cikin zuciyar shi ba zai koyo Allah madaukakin sarki ba mun fahimta saboda shi aliman bi zati sudur masani ne da abin da ke cikin karazza kuma ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukfi sudur ya san abinda munafikar ido take koyewa ta yasa ta kallo wa ma tukfi sudur ya san abinda kiranza suke kunshe da shi sannan sai Allah madaukakin sarki ya bayyana abinda suke koyewa cewa innal amra kulluhu lillahi yakhfuna fi anfusihim ma la yubduna lah kamar ya tambaya wani abu ne suke koyewa wanda ba su bayyana maka ya kuluna abinda suke faɗa a zukatansu law kana lana min al-amri shay'un da muna da wani katabus muna da yanda zamu yi cikin al'amarin ma na hahuna da ba kashe mu a nan wurin ba mun fahimta wato da suna da dama da ba su fito wannan wurin yakin babalantana abin da ya same su ya same su to shi yasa sai tabbata a cikin hadisi na a hadisi na Abdullah ibn Zubair yake fada cewa Zubair yace laqad ra'aytuni ma rasulillah sallallahu alaihi wasallama na samu kaina ko kuna ganni tare da manzo sallallahu alaihi wasallam hina ishtadda al-khawfu alaina a lokacin da tsoro ya tsananta a kanmu na samu arsalallahu alaina nauma sai Allah ya aiko bacci a kanmu fama minna min rajulin babu wani mutum a cikinmu illa zakanuhu fi sadrihi fa sai habar shi na kan kirje shi babu wani mutum kowanne kanshi ya sadda kasa haka bacci kawai ake amma ana baccin a lokacin tsoro matsalancin tsoron kale ce fa wallahi na rantsi da Allah inni la asma'u qawla mu'tad ibn kushayr ina jin magana ta mu'tad ibn kushayr ma asma'uhu illa kal hulmi bana jin magana da yake fada ina jin kamar mafarki ina jin magana sama sama yana fada cewa law kana lana mil amri shay'un ma kutilna haguna da a ce muna da yanda za mu yi muna da dama a cikin al'amarin da ba a kashe mu a nan wurin ba shi azubair yana tare da annabi ya ce wallahi yana jin wannan maganan kamar a mafarki ya ce fahafistu haminu sai na haddace magana cikin wannan ne sai ku allah maɗaukacin sarki ya saukar da aya cewa laukana lana bil amri shay'un ma kutinna hahuna allah ce ka gaya musu wallau kuntum fi buyutikum da kuna gidaddajin ku a zanne labarada allazina kutiba alaihimul qatlu wadanda aka rubuta cewa za a kashe su za su fita ila mabazihim zuwa inda za a kada su zuwa inda za a kashe su ubangiji ya kaddara cewa mutum zai mutu a nan gurin koda yana gidan shi sai kaddara ta fidda shi ya je inda za a kashe shi wurin mutuwa da lokacin mutuwa ba sa canzuwa kaddara ke fidda mutum yana zaune cikin mutane sai ya fita ya tarar da ajalin shi wani hikaya da ake faɗa cewa annabi suleiman aminci allah ya tabbata gare shi yana zaune da sahabban shi sai mala'ikan mutuwa ya zo sai kalli wani mutum ya fai kallon shi ya fai kallon shi mutumin da ya kawo da kai in ya dawo sai su yi ido hudu da shi to har sai mutumin ya ji ba daɗi a ran shi ba daɗi a ran shi lokacin da ya tafi sai ke cewa wai wannan mutumin wane ne sai ce mar mala'ikan mutuwa ne annabi suleiman ke gaya nan mutumin shi mutumin ya tambayi annabi suleiman wai wannan wanda ya zo ya sa min ido ya wane ne sai ce mala'ikan mutuwa ne sai ce na ji gaba na ya faɗi sai ce da Allah ka sa a ɗauke ni a kai ni bangon duniya abin da ce annabi suleiman da Allah ya sa a ɗauke shi a kai shi bangon duniya sai aka ɗauke shi aka yi can ƙarshen duniya inda ba kowa sai aka ajiye shi a nan wurin shi kenan da annabi suleiman aka jima sai mala'ikan ya sake dawowa sai ke shimar ga abin da ya faru kaji kaji sai ce daman mamaki yake mutumin da aka ce zai ɗauki ranshi a wuri kaza ga lokaci kaɗan ya rage kuma ga a nan wurin mun fahimta kallon da yake bar kallon mamaki ne shi dai wannan mutumin yanzu lamba shi ta fito yana daga cikin wanda za a ɗauki ransu in an jima kaɗan ba da daɗewa ba to amma abin da ke rubuce da cewa a wuri kaza za a dauki ran shi kuma ya ga mutum a nan wurin yaushe zai sa dauke shi to shi kuma tsoron mutuwa mun fahimta kaga kaddara ta hukunta cewa za a dauke shi daga nan wurin a kai shi inda zai mutu yaya mutum zai kauce wa kaddara ta Allah madaukakin sarki ba ta kautuwa shi yasa annabi Suleiman abincin Allah ya tabbata gare shi yake cewa gaggafa idan ta yi kuka abinda kukan take cewa idza jaa al-qadar amiyal basar idan kaddara ta zo ido sai yare in kaddara ta zo ido sai yare kun fahimta duk abinda za a hange mutum na hadari wala ba zai kalla ba saboda rubutacce kaddara ce akan shi dole abinda ya hukunta zai faru Allah ya hukunta zai faru sai ya faru sai Allah ce qul ka ga musu law kuntum fi buyutikum da kuna gidaddajinku labarada allazina kutiba alaihimul qatlu da waɗanda aka wajabta su kisa a kanku za su fita ila mabaji'ihim zuwa inda za a kashe su wali yabtali Allahu ma fi sudurikum saboda Allah ya jarrabi abin da ke cikin zukatanku wali ma fi sudurikum wali yumahhisa ma fi qulubikum saboda Allah ya tace abin da ke cikin zukatanku mun fahimta da kyau san Allah madaukakin sarki zai jarrabe ku ta hanyar abin da zai gudana akan ku don ya bambance abin da yake mai muni daga barin maras muni saboda Allah madaukakin sarki ya fayyace al'amarin muminai daga barin al'amarin munafikai cin abin da za su faɗa da baki ko kuma abin da za su aiwatar a aikace ce wallahu alimun bi zati sudur Allah masani ne dangane da abin da ke cikin kirazza innal ladina tawallaw minkum ka sani waɗanda suka juya baya daga cikin ku yawmal taqal jama'an ranan da rundunoni guda biyu suka haɗu innama tazallahum ash-shaytan lalle shaytan ne ya darzas da su ma'ana shaytan ya sanya su suka zami bi ba'd ma kasabu ko bi ba'd ma kasabu da wani sashen abin da suka aiwatar na laifi amma wala qad afallahu anhum hakika Allah madaukakin sarki yayi musu afuwa ya yafe musu inna Allah ghafurun halim Allah madaukakin sarki mai gafara ne sannan haliman mai juriya yaghfiru dhanba Allah yakan gafarta zunubi wa yahlumu ala khalqihi kuma ya juriya ga halittar shi wa yatajawazu anhum karshe ma sai Allah ya fi musu zai zama mutum yana saba wa Allah ido rufe wani sa'in ka samu saban Allah akwai gadara a cikin shi amma bai sanya Allah madaukakin sarki ya anshi rayuwar mutum kafin kwanan shekara mun fahimta wanda zaka samu ɗabi'ar ɗan adam in ya da sunna kanka yaga zaka yi marwa ka sai dafi maka wannan igiya mun fahimta wani zai ce mun ga wani abin da yake mana saboda yana rike da matsayi kaza yanzu nan sai a raba shi da matsayin sai a ga me zai firirita kan shi to duk yanda mutum zai saba wa Allah sai ubangiji ya bar shi har sai lokacin da ya kaddara zai yayi ba za a ce ba wannan ya fi sabo a yanke mar kwanakin shi a'a ko da numfashi ne ba za a rage masa to haka nan ba za a ce ba wannan mutum ne na gari mai taimakon al'umma yana jin kan marayu ya taimaka miskinai mutum ne mai ce duke shi a ce Allah madaukakin sarki ya kara mar koda numfashi daya ko sakan daya Allah ba zai kara masa ba lokaci ne iyakantacce idan lokacin yayi ba a jinkirtawa al'umma koda sakan daya haka nan ba a kara musu ya tabbata a hadisi na ibnu umar cikin al'amarin Uthman Allah ya dade shi wajen maganin dutsen uhud ya ce wa annan laha kada afa anhum wannan lokacin faɗan Allah da ya ce wa laƙada afa ankum hakika Allah maɗaukacin sarki ya yafe muku Allah ya mana gafara na'am wajen abin da ke nuni a bisa maganar su da ƴan uwansu wanda suka mutu sawa'un a halin tafiye-tafiye na yau da gobe ko kuma a halin yaƙi Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la takunu kal ladina kafaru kar ku zama kamar waɗanda suka yi kafirci wa qalu li ikhwanihim suka faɗa wa ƴan uwansu idza barabu fil arabi idan sun yi tafiya a ban ƙasa tafiyan kasuwanci aw kanu ghuzzan ko ku sun kasance mayaka a filin yaƙi su rika faɗa cewa laukanu inda na mamatu da suna zaune a wurinmu mamatu da ba su mutu ba wa ma kutilu da ba a kashe su ba liyaj'al Allahu zalika hasratan fi qulubihim saboda Allah ya sanya wannan ya zama tabewa ne a cikin zukatansu wallahu yuhyi wa yumiit Allah shine ke rayawa kuma shi da ke matarwa wallahu bima ta'maluna basir Allah mai ganin abin da kuke aiwatarwa ne wannan fikira ce ta wasu idan mutum ya tashi a bisa kaddarawa ta Allah madaukakin sarki ya je sai karisa ta ritsa da shi ya mutu ko kuma wani azal ya hau kan shi sai ka ji an ce kai ka jawo kanka da baka je ba da hakan ya faru to amma mutum ya iya da abin da Allah ya kaddara wannan fa abin a rubuce yake tun kafin a halicci mutum kun fahimta shi yasa lokaci nake ga abokan karatunmu wani lokaci wanda tijo yana zaune a gida ba inda yake zuwa yana sanya koya yayin shi darasi sai aka zo aka ce mara wani ya rasu sai shi in Allah Allah ya ji kanshi masu gafara Allah ya masa rahama sai ya tura ƴaƴan ku je su yi ta'aziyya kuma in kun je ku je aka yi wani ya rasu da suka yi ta'aziyya suka zo su mun yi ta'aziyya mota ya hau zai gari kaza aka yi hadari sai mutu yace shi ya so yace da bai hau motar ba aka yi hatsarin da yana zaune a gida ya mutu wani aka zo aka ce masa wani ya rasu aka je aka yi ta'aziyya aka dawo mai ya faru aka ce yana zaune a jikin wani mataccen bango bangon ya linke da shi ya mutu sha shi ya so sha da bai zauna a jikin bango bangon zai fada kusa bayan na ya mutu aka ce masa wani ya rasu me yasa ya rasu aka ce masa ya je gona ya aiki yana wanke hannu wallahi ya zame a ruwa fada ya mutu sai ake je gonar yace yanzu ni da nake zauna a gidan na fada ruwan na mutu duk mutuwar da za a yi da sababi sai ce musu wannan abin shi ya ja da bai je ba da hakan ya faru ya wata rana sai aka zo aka ce masa wani ya rasu ya aka aka ce an yi fira da shi lafiya lau sai da safe sai da safe ya kwanta kan shi fida shi sai gawa shi aka dauka da kuma sai kalli ɗayan suka kalle shi sai ce musu wannan nake jiya muku tsoro kun fahimta saboda shi dan zabuni ko gudu zai yi a mota karanto ta yake yi ya san komai zai iya faruwa to amma a iya tunanin shi idan ya yi tuki iri kaza ba zai mutu ba hatta uba take in zai shiga ko aka bai kawo cewa wani abu na iya faruwa kawai zai auna ya ga nisan mota da kuma inda yake da motar da zai shiga har ya shiga ya fita irin wannan ne idan kaddara ta makafsar da idan shi wata shigar in aji ba a fita sai yake cewa to abinda nake ga muku ne ƴaƴan zamani duk wani hadari za ku shiga kuna ikirari cewa ba kwa shiga sai kun ga mafita to wanda za ta same ka kana kan shimfiɗa ka ta barci ya za ka yi da ita mun fahimta wala in qutuntum fi sabilillah har idan an kashe ku wajen yaki na don Allah aw muttum ko kuma kun mutu a bisa wani sababi daban la magfiratun min Allah wa ridu wa rahma lalle gafaran Allah madaukakin sarki da rahama khairun mimma yajma'un shine mafi alkhairi sama da abin da suke tattarawa ko kuma khairun mimma tajma'un shine mafi alkhairi sama da abin da kuke tattarawa abinda wannan ke nufi cewa ko dai a kashe mutum a wurin yaki ko mutum ya tafi wajen harkan kasuwancin shi ya rafu kowanne yakan zama wasila hanya ila naili rahmatillahi wa akuhi wa ridwani zai iya zama sila na samun rahmar Allah da akuwan Allah da yardan shi to abinda mutum zai samu na yardan Allah khairun min albaqa'i fid dunya shine mafi alkhairi a ce mutum ya wanzu a rayuwar duniya mun fahimta wani lokaci na ga yawa abokan karatu mu muna sudan na ta wani mafalki akwai littafin alkafiyatu shafiya nuniya ta ibnu qayyim Allah ya masa rahama mun karanta ta da wasu ɗalibai abokan karatunmu a hadika ta jami'a mun karanta abin da ya shafi sufofi na aljanna za ka samu abin zai sanya ka shauki duk lokacin da mai saurara ya ji wannan fakarar da yake sufanta yadda aljanna take gidajen aljanna abincin aljanna tufafin aljanna matan aljanna gine-gine za ka ji shauƙin aljanna ya kama ka kai ka san cewa in za ka samu sakamako irin wannan zama a duniya wahala ne to akan ce daman mutum sau tari yakan yi mafarkin abin da ya kwanta da tunanin shi ban kwanta ba sai da dare wajen sun karfe biyu mun kare karatu a cikin hadika ta jami'a wala sai ne mafarki na samu kaina a cikin wannan bu mai ban kai wurin can shi baya misaltuwa ga wasu idanun ruwa suna kartuwa wannan yayo nan wannan yayo nan ko ina yayi wani irin shaf gwanin kyau haka in ka duba nan ga sunan hanya ce to sar kuma ruwan baya taba jikin ka sai dai wani sanyi haka in ka duba ina tafiya ni kadai amma babu tsoro ko damuwa tare da ni har sai da na shiga wani wani lambu da wasu fulawoyi da wani kujera na zauna sai ga wani mutum ya fito na ga wani gida kyan gidan ya isa sai nake tambayar shi wannan gidan wani ne sai min gidan ibnu qayyim ne mun fahimta to sai na fahimci na kwanta da tunanin abinda muka karanta da littafin shi a cikin raina wallahi mala haka ne wannan mafarkin sai nake cewa ko za mu shiga mu ganshi sai ke cewa bari akwai wanda zai fito yanzu zan yi masa magana sai mu shiga mu gaishe da shi to hakan bai yi ba sai Allah ya kaddara na farka fahimta malam yace wala in muttum da za ku mutu au kutiltum ko kuma a kashe ku la ila Allah tusharun za a tara ku ne zuwa ga Allah madaukakin sarki yan wa lokaci ya kawo kai nan zamu dakata insha Allah da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka kuskure Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi da kalkatar da kafirci da kafirai abin da ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu suka da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya muna roƙon ya Allah ka ɗaukaka addinin mu musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yunkurin cutar da addinin mu na musulunci ko ina su a faɗin duniya muna roƙon ka ya Allah ka yi mana maganin su da hanyar da kanka dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙon ka ya Allah ka sa mu karfin zukatan mu ka sa mu fi karfin shedani idan ajalin mu ya zo Allah ka ba mu shiga da imani kenan ko kenan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم